ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايو هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin yau sha biyar ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan daya miladiya ta 2016 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurqan bayan auliya rahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya alharrani rahimahullah wannan shine darasinmu na 93 kuma malam bai gushe ba cikin mana bayani dangane da abinda yake bambance tsakanin karama da Allah ta'ala yake karraba waliyansa masu tsoronsa da ita da kuma abinda yake ahwal ne halayya ne na shaidanu wanda a wancan darasin ibnu taymiya ya kawo mana misalai na wasu daga cikin al'ahwal shaitaniya ɗin waɗanda suka ba da biyayyarsu ga ɗa'arsu ga shaiɗanun aljanu su kuma suke taimaka musu a cikin abin da suke taimaka musu da shi na ɓata to shi ne malam ya ci gaba da cewa wa hazihil ahwalu shaitaniya tu ta sulu liman kharaja an alkitabi was sunna irin waɗannan halayya na shaiɗanu suna faruwa ne ga mutumin da ya bar biyayya ga alkur'ani da sunna wahum darajat kuma su irin waɗannan mutane waɗanda suka bar biyayya ga alkur'ani da sunna matakai-matakai ne hawa-hawa ne waljinnun lazina ya nuna bihin min jinsihim kuma aljanun da suke haɗuwa tare da su su ma daga cikin jinsinsu ne والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ aljanu daga a cikinsu akwai wanda yake kafiri akwai wanda yake fasiki akwai kuma mai kuskure fa in kana al-insiyu kafiran aw fasikan aw jahilan dakhalu ma'ahu fil kufri wal fusuqi wal dalal idan ya kasance mutum dan adam ya kasance kafiri ne ko fasiki ko jahili to za su shiga tare da shi ta kofar kafirci ko fasikanci ko kuma bata wa qad yu'awinunahu kuma tana yiwa su taimaka masa idza wafaqahum ala ma yakhtarunahu min al-kufri idan ya yadda da su akan abin da suka zaba masa na kafirci مثل الإقسام عليهم بمن بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم misali yayi musu rantsuwa da waɗanda da wanda suke girmamawa da sunayen wanda suke girmama su daga cikin aljanu wa mislu an yaktuba asma asma Allah aw ba'd kalamihi bin najasa ko kuma ya rubuta ya yadda ya rubuta sunayen Allah ko wani sashi na maganar Allah da najasa aw ya kaliba fatihatul kitab ko ya karanta fatiha a baibai aw suratul ikhlas ko ya karanta suratul ikhlas amma a baibai aw ayatul kursi ko kuma ayatul kursi aw gairahunna ko kuma wadda aya ba waɗannan ba wa yaktubahun wa yaktubahunna bin najasati ya rubuta su da najasa fayaguruna lahul ma to suna iya kafar masa da ruwa in yana bukatar haka aw yanqulunahu ko su ɗauke shi su kai shi inda yake bukata bi sababi ma yurdihu bihi min al-kufr saboda abinda ya yarda da su da shi na kafirci wa qad ya'tunahu bima yahwahu ko kuma sukan iya su kawo masa abinda yake so min imra'atin aw sabiyyin mace ce ko yaro karami in ma fil hawa'i ko su ɗauko shi cikin iska su kawo shi wa in ma madfu'an mulja'an ilaihi ko kuma su yi tunkuɗo shi su matsa mishi ya iso da kansa ila amsali hadhihi al-umur allati yatulu wasfuha da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda bayanansu suna da tsawo wal imanu biha imanu bil jibti wat tagut kuma imani da waɗannan yadda da waɗannan abubuwa yadda ne da jibtu yadda ne da tagut amalan ci gaba da bayanin al ahwalu shaytaniya da waɗanda suke da alaka da al ahwalu shaytaniya wanda kuma wannan alakar ita ce take haifar wato take haifar musu da soyayya da kauna daga abokansu shaidanu na aljanu ya ce kuma waɗannan al'ahwalu shaitaniya suna faruwa ga mutumin da ga mutanen da suke barin koyarwar alkur'ani da sunna gwargwadon kuma yadda mutum ya bar alkur'ani da sunna gwargwadon yadda shi kuma shaidanin aljanin zai matse shi wato idan ya kasance mutum ya yi abin da zai kafirta ne gaba ɗaya to kafirin aljani ne zai kasance tare da shi saboda ya buƙaci ya yi abin da yake so saboda haka sai ya kasance aljaninsa shi ma kafiri ne jinsinsa kuma bisa irin mazhabarsa idan ya tura shi kafirci ne ta hanyar bin wata hanya wata mazhaba ko wani addini to aljanin da zai kasance tare da shi shi ma sai zan mai bin wannan addini ne wato addinin yahudanci ko nasaranci ko maguzanci ko kuma cikin irin ɗariƙoƙi da ake da su masu dangantuwa zuwa ga musulunci to gwargwadon hanyar da ya zaɓa to gwargwadon irin yadda shi ma shaidanin da zai zama tare da shi zai kasance akan wannan shi yasa yake yace allazina yaktarinuna bihim min jinsihim min jinsihim ana min jinsihim in kafiri ne shi ma sai zama kafiri wato in ya kafirta ne to sai ya samu aljani kafiri wanda zai zama tare da shi na taimakonsa saboda kafircinsa in mai saban Allah ne fasiki to shi sai ya samu aljani fasiki ya rika taimaka masa idan jahili ne wanda yake mai kuskure mai karkace hanya bisa rashin sani to shi ma sai ya samu aljani irin wannan sai ya daka masa sai su yi ta tafiya haka shi yasa ina ji a wata nuskar wa ala mazhabihim ko ya yake anaka min jinsihim wa ala mazhabihim wato irin jinsin su irin bisa mazhabar su kamar da su ma yadda muke nan yadda halayen mutane suke za ka ga mutane addinai daban-daban aƙidoji daban-daban fahimta daban-daban su ma kunna ƙara'ika ƙidada su ma haka suke yadda muke dinna haka suke saboda haka a cikin su akwai ahlus sunna akwai wanda suke yan bid'a yan bid'a kuma yadda kusan bid'a din kala kala ce to su ma ta aljanu bid'a din kala kala ce saboda haka dukkan wata wannan wani ta tabirza da nan muke a duniyar mu ta mutane su ma can a duniyar ta aljanu irin wannan ta tabirza ake su ma can ahlus sunna suna nan sun zalika kan sakalin kitabu sunna suna ta bugawa da yan bid'ar su haka abin yake kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa ce yadda duniyar mu take alam alamul ins haka alam aljin yake tunda dukkanin mu Allah ta'ala ya aiko mana manzanni da suke da suka karantar da mu ya ma'ashar aljin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa garratuhum alhayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin saboda kaga ubangiji ta'ala ya ga cewa dukkan mu da su ya aiko da manzanni saboda haka shi yasa in aka tashi wanda duk suka kalkace za a ce da su da mutanen da aljanna duk su shiga wuta to shine malam yace wal jinnu fihim al kafir wal fasiq wal mukhti da abinda ka sani akwai a cikin mutane to akwai irin sa a cikin aljanna duk aqida da ka san akwai ta anan to akwai ta a can a can a cikin aljanna saboda haka ko waɗanne suna ta'amuli da ƴan uwansu can wajen isan musu da saƙo da su ma cikinsu akwai masu wa'azi ko a cikin aljani akwai akwai malamai masu karantarwa ko babu wa israfna ilayka nafara min aljini yasmi'una alquran falamma hadaruhu qalu ansutu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin saboda kaga cikin su akwai malamai masu karantarwa masu gargadi masu wa'azi akwai majalisai na ahlus sunna akwai masallatai na ahlus sunna akwai komai da sani na ahlus sunna saboda haka wannan gwagwarmai duk iri ɗaya ce to haka a cikin harkar bata haka su ma suke cewal jinnu fihim al-kafir wal fasiq wal mukhti fa in kana al-insiyu kafiran aw fasiqan aw jahilan dakhalu ma'ahu fil kufri wal fusuq wal dalal haka idan mutum kafiri ne ko fasiki ko jahili sai su shiga masa sai su ge masa ta kofar da suka ga nan yake kafirci yake yake bi to sai ta cikin kafircin za su jefa shi a'a fasikanci ne a'a bata ne duk dai hanyar da suka ga nan yake nan za su nan ta nan za su biyo mishi wa qad yu'awinunahu idza wafaqahum ala ma yakhtarunahu min al-kufri haka za su iya taimakon sa za su iya taimaka masa amma da sharadi idan ya amince da abin da za su zaba masa na kafirci kafircin da za su sa shi yayi ya yarda zai yi to su ma za su taimake shi مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعذبونه من الجن وغيرهم rika kiran sunayen a cikin yadda a cikin mutane a cikinmu muna da waɗanda muke girmama su to su ma a cikin aljanu akwai waɗanda suke shugabannin suna girmama su ko shugabannin kowace ɗariƙa ko kowace mazhaba yadda ka sani a cikin mutane akwai wannan muna da irin su imamu malik su imamu ahmad irin su ko ba mu da su duk muna da su muna da su muna kuma girmama su to su ma suna da irin wannan da muna da waliyai su ma suna da waliyai to za su buƙaci in kana so su taimaka ka haɗu da wani Allah kiyaye ba ka haɗu ba wani ya haɗu wani can ya haɗu da wani wani karkataccen aljani kuma ya nemi ya taimaka masa to zai ce to ga wali na da shi za ka rika kira kira kira shi za ka rika kira in kana son taimako na ka rika kiran sunan shi sai ya bashi a bashi wani suna ya rika kira to shi wannan da yake kira shi kuma wanda zai taimaka mishi yana girmama wannan an fahimta shine al-iqsam bi man bi asma' man yu'azzimunahum min al-jinn wa ghairihim ce ka kirawa ne ko cikin ko cikin cikin mutane ma tayo a cikin mutane ma su aljanin shi aljanin akwai wani wanda yake yana birge shi saboda yadda ya ga ya bace ya ga cewa eh wannan ya karbi hanyarsa sosai kuma yana tabbatar da mutane sai ce to ka kira sunan wani sai ya nemi ya ce ka rika kiran su in ka shiga bala'i to ka kira sunan wani za ka za ka maka tallafi to wannan duk hanya ce da zai iya taimaka masa da ita amma in ka kula hanya ce ta kafirci ba hanya ce ta ta aqida ta tauhidi ba wa mislu an yaktuba asma Allah aw ba'd kalami bin najasa ko kuma yace a ya rubuta sunan Allah amma da najasa ce ya rubuta da jini kaga najasa ne ce to da jini ake so ya rubuta addamul masfuh wajilin dabba watakila ma in kafirci kafirci a ce jinin mutum duk zai yi to sai a ce ya rubuta sunayen Allah amma da jini ko ya rubuta wani bangare na maganar Allah ce a bashi wani bangare na alkur'ani a ce ka dauki da guri kaza zuwa kaza ko aya kaza amma da jini muke so ka rubuta kaga dai so ake sai ya kafirta in ya kafirta sannan sai a yi masa a masa abin da yake so aw yaqliba fatihatul kitabi aw suratul ikhlas aw ayatul kursi ko a ce ana so ana za a taimaka masa amma da sharadi ya karanta fatiha amma ta kasa ya fara daga walar zali ne sama kai ya karanta ta daidai ya karanta ta a baibai kaga da zarar ya karanta ta a baibai duk ma'anar ta ta rushe to abinda ake bukatar kenan alalata ma'anar ce ko a karanta fatiha amma a baibai da shi yasa zaka ga yasin iri iri akwai wacce ake fara da kasa ai sama da akwai wata yasin mai kuli kuli wata yasin mai da mai rubos da wace ce da sauransu to wannan duk ba a banza ba duk wanda kaga yana yin haka to shedanin su suka bashi wannan instruction din su suka bashi wannan ta'limat din su suka ce haka muke so in kana son ka samu wannan abin da kake so na taimako to muna buƙatar karatun da zaka yi na Qur'ani kanka karanta da kowane musulmi yake yi da ba musulunci muke so ba muna so ka bata abin ka dauko daga ƙasa kai sama aw yaktubahunna bin najasa bin najasatin ko yace da shi ya rubuta fatiha ko ayatul kursi ko ko suratul qul huwallahu kama da najasa da najasa kaga su zaban masa a'zam ayatin fi kitabillah a'zam suratin fi kitabillah suratul lati ta'dilu thuluthal qur'an fi kitabillah sai a zaɓo masa a ce amma da najasa muke suka saboda sai ya ci mutuncin alkur'ani sannan su taimaka masa faya goro na lahulma in buƙatar sa a kaɓan masa da wani ruwa sai su kafan masa da shi saboda ka guri ne tafki ne kududdufi ne mai ne su ce za ka yi wannan amma in kana son ga ruwan nan gurin nan ya kafe to ka yi haka ruwan zai kafe sai ya kafe ko wasu yake so ya cutar ce a kafan musu da rijiya to ka yi wannan za ka ga ruwan rijiyar zai ɗauki auyan kuluna ko ko a yana so ne su ɗauke shi daga inda yake su kai shi wani gurin da yake da bukata saboda ya ce wa mutane yana da karama ai gashi yanzu yana nan yanzu ya aka yi sallar magarba da shi amma kuma isha'i ta masa a sakkwato saboda mai saboda a yadda cewa shi waliyin Allah ne to suna iya masa wannan to shi ne ya ce bi sababi ma yurdihim bihi min al-kufri amma duk za su yi masa wannan saboda abinda ya yarda da su da shi na kafirci sun yayi masa abinda ya yarda da su na kafirci to wannan uslubin na shaydanu shine dai uslubin da Allah ta'ala ya faɗa dangane da Yahudawa da Nasara walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taba gamsuwa da kai ba su yarda da kai har sai ka bi hanyar su to su ma nafsu shay irin abin da su ma suke yi kenan ba za su yi maka taimako ba har sai ka yi musu abin da su ma suke so shi yasa lokacin da za a tara su gaba daya Allah ta'ala ce qad istaksartu ya ma'shar al-jinni qad istaksartu min al-ins qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana a ce Allah ta'ala ya tashe su da mutane da aljanu ce ko aljanu kun batar da mutane da yawa kun batar da mutane da yawa su mutane su ce a ya ubangiji mun dai je da kanmu juna daɗi ne ma'ana mun yi musu abin da suka ji daɗi su ma suka yi mana abin da muka ji daɗi sauraka mun taimaka musu ta hanyar mu yi kafircin da suka buƙace mu bi ko ko ko fasikancin da suka buƙaci mu yi su ma kuma suka taimaka mana da abin da muka ce muna so shi yasa bai yiwa kawai mutum wai aljani yanzu ita masa hidima ba zai yiwu ba haka kawai balash ba wani ba wani mukabil ba wani farashi ba wani ciniki haka kawai yazo ita masa hidima ya ce wai ruhani ne yake taimaka masa ƙarya yake in ya zan gaskiya ne ana samun taimako din to shi ma akwai abin da suke yake musu amma haka kawai ya ce wai shi saboda salihi ne shi mutumin kirki ne yana wurdai yana waye yana waye to ya kai su habbai wurdai ya kai su salaha ya kai su kirki amma akwai wani sahabi da ya taba fitowa ya ce aljani yana taimaka masa yana masa abin da duk komai su suke da kansu din nisan tafiya abin hawa suke hawa su tafi in fada ne su suke zuwa su yi da kansu ba wani sahabi da ya tutiyar cewa shi aljani da yake masa abin da yake masa saboda shi kirkinsa ko a saboda shi tsoron Allah sai ya sa aljanu ma suna masa hidima saboda mai saboda aljanu ma waɗannan waɗannan fasikan tsoron tsoron sahabbai suke kamar yadda ibnu taymiya ce tsoron sahabbai suke shi yasa ba za ka taba jin wani sahabi ya yi bigin irji ya ce ya ga halliru ba ko akwai akwai wata ruwaya ta wani magaryaci a cikin littafin almujalasa na addinawari cewa wai sai na ali ya ga wani mutum a jikin ka'aba ya makale yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a yana faɗa wasu kalmomin addu'o'i sai ce da shi bawan Allah wannan addu'a ta ka sai ce kaji abin da nace ce eh naji abin da kace sai ce to wannan addu'ar in kai ta duk girman zunubin ka Allah zai goge maka su yace wannan addu'ar Khadir ce wai shi shine Khadir din to ruwaya ce wacce take mawdu'a a cikin sanadin ta akwai wani makaryaci na gasken gaske shi ya shirya ta saka babu wani sahabi da ya taba cewa ya ga khadir amma kaga daga baya baya ai an samu irin wannan cika bakin da yawa mutum sai zagaya sai za dawo ya ce sun hadu da da khadir sun ga ya hadu da halliru saboda me zai yiwa ya hadu da wani shedani ya yi masa wasa da hankali ya gaya masa maganar da ya yadda to amma sahabbai saboda suna jin tsoronsu na haka ba za su yi musu wannan gizo din ba ko kaɗan ba zai fito ya ce shi ne khadir ba yanzu da ya rasa ransa su haka ƙarfin aƙida takan sa takan sa su raunin aƙida takan sa su matsa mutum yadda kamar yadda ibnu taymiya yake ce yadda muke muke jin tsoron su haka fa su ma suke jin tsoron mu ana magana aljani don hankalin kai tashi su ma ana magana dan adam su ma hankalin su tashi kamar yadda taba faɗa a tafsiri tafsiri a baya cewa shi yasa ba za aljani ba zai bayyana a sifar kasancewa aljani bai daɗe ko ya bayyana zai sauri ya ya batar da kansa saboda duk abin da ya same shi a lokacin zai same shi in ya fito a kyanwa ka gane shi ne ka bige kyanwan nan to ka bige shi saboda ka shi ma yana jin tsoron wannan riski din shi ma taron arari da kaci zai sa ya haka in ya gamu da wani da kakke to sai ya sha duka to saboda ka sai ya sai ya fuskanci cewa eh wannan wani wani wani wani shashasha ne sakarai to sai sai ya fito masa ta haka sai ya fito masa kai tsaye ya yi ta mu'amala da shi a irin wannan to shine mala yace wa qad ya'tunahu bima yahwahu min imra'atin aw sabiyyin imma fil hawa'i wa imma madfu'an mulja'an ilayhi suna iya kawo masa abin da yake so mace ce sai su dauko masa ita ko kuma yaro ne kankani sai su kawo masa shi ko dai su kawo masa shi ta iska dauko shi ta iska su kawo shi ko ko mulja'an madfu'an mulja'an ilayhi su yi masa abin da shi zai kawo kansa an gane kamar yadda za su yi amfani da sihiri shi da kansa ya tashi je har inda mutumin yake to da aikin shaidanun ne ko su ɗauko shi kawai ya ganshi a gaban mutumin ko ku a shi da kansa su yi masa abin da zai tako da kafarsa ko ya shigo mota ya kawo kansa duk za su iya masa wannan saboda alkawarin da za a yi da su ibn taymiya ce wani suna cika amma wasu lokacin ƙarya suke ƙaryar tana fin yawa akan iya yin alkawarin da su amma su ƙarya su yi wasa da hankalin mutum saboda mutum ya cika musu alkawarinsu su kuma su ƙi cika masa duk nashi ƙila su ima shi wani ɓangare amma wasu ɓangarorukan da suka yi masa alkawari kuma ya rasa saboda suna da ƙarya wa aksaruhumul kadhibun ila amsali hadhihi al-umur allati yatulu wasfuha da ire-iren waɗannan abubuwan ibnu taymiya ya ce wanda bayanin su sifanta su yana da tsawo ce zai ta bayanin misalan abinda za su yi za a yi musu su kuma su yi wa mutum abu ne mai yawa to duk irin abinda mutum yake bukata gwargwadon abinda ya nema gwargwadon su kuma bukata da za su yi musu da za su nema a wajensa ce wal imanu biha imanun bil jibti wa tagut to ka yadda da wannan mutum ya yadda da wannan to ya yi imani da jibtu ya imani da tagut shine ibnu taymiya mufassara bai jibt yace as-sihr wal jibtu as-sihr tun ya yi imani da da al jibt wato ya yi imani da sihiri wa tagut ya yi imani da tagut tagut shine yace ash-shayatin wal asnam ya yi imani da shaydanu ya yi imani da gumaka ash-shayatin wal asnam wal kuhan duk sun shiga cikin dukkan wani abin da bawa zai karkace hanyar Allah saboda shi ya shiga cikin kalmar at-tagut wato duk abin da bawa zai karkace hanyar Allah da shi kuma abin ya kasance kuma wannan abin da aka karkace hanyar Allah ta hanyar sa ya yadda to shi ake kira tagut in ba da amincewa saboda yadda sau na ba a kiransa tagut shi yasa ba za a kira annabawan da aka bauta musu da tagut ba ba za a kira annabi isa da tagut ba duk da cewa ga mutanen sun karkace hanya a dalilin girmama shi da suke cewa suna yi amma ya yarda bai yarda ba to haka nan dukkan wani salihin bawa duk wani mutumin kirki da za a samu wasu mutane su yi ta yin wasu abubuwa a makabarta a daidai kabarinsa ko da sunansa tukar dai ba shi ya karantar ba to ba za ka kasa cikin tsagut ba saboda ba da yardarsa ake yi ba watakila a cikin ma lokacin da yake da rai ya ga alamun abin da ake yi ya yi ta tsawatarwa ya yi ta tsawatarwa to amma da yake akwai shaidanu irin wanda muke magana a kansu shaidinul jinni su kuma za su kare dan adam ba sai sun kokarin yadda su batar da shi bayan tafiya ta yi tafiya za a fito mushu ta hanyar wannan mutumin da suke ganin girman shi a batar da su to sai ce wa in kana ar-rajulu muti'an lillahi wa rasulihi batinan wa zahiran lam yumkinuhum illa ad-dukhul ma'ahu fi dhalika aw musalamatuhu haka yake taka kai na akwai wanda naga yana da wata nuska a gowa kai ya yake lam lam yumkinuhum dukhulu ko illa dukhul akwai illa kai ba ba illa ko ina wannan da akwai wata a aka manta mai illa din ni ma akwai illa din akwai akwai wani wanda yake da ina jin waccan ce kai ka kiga mana ko ba ka so yawa eh ta waziri lam yamkinuhum min ad-dukhul ma'ahu fi dhalika aw musalamatu yawa to wannan shi shi yafi zama daidai illa din da aka sa nawa akwai illa to amma inda illa din ma'anar ba ta ba ta fito ba wanda babu illa din shine daidai kai ka kara illa din to yace wa in kana rajulu ya ce idan mutum kafiri ne ko fasiki ne to za su shigo masa ta irin waɗannan abubuwa amma in kana rajulu muti'an lillah in ya zan mutum mai da'a ne ga Allah wa rasulihi mai da'a ne ga manzansa batinan wa zahiran a batininsa da zahirinsa ma'ana a aqidarsa da kuma ayyukansa yana kwatanta abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kokarin biyayya ga waɗannan abubuwa lam yumkinuhum min ad-dukhul ma'ahu haka yake a waccan ba za su iya shiga masa ba fi zalika ta irin wannan kofa tunda yana da da'a ga Allah yana da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidarsa tana da kyau ibadarsa babu bid'o'i to kaga ba za su iya shigo masa ta kofar kafirci ba ba za su iya shigo masa ta kofar fasikanci ba ba za su kuma shigo masa ta kofar jahilci ba an gane ba za su iya ba aw musalamatu ko su haƙura su nemi zaman lafiya da shi idan sun kula yana yana yana ƙarin abin nan to ba za su nemi fito na fito da shi ba sai dai su nemi zaman lafiya da shi amma ba za su iya shigo masa ta wannan kofa da suke shigo ma waɗanda suka yi nisa da alkur'ani da sunna ba tun da daman gwargwadon yadda mutum ya nisa da alkur'ani da sunna gwargwadon yadda suke samun shigarsa shi yasa yace wali hadha lamma kanat ibadatu almuslimin almashru'a almashru'atu fil masajidi allati hiya biyutullah kana umaru almasajidi ab'ad an alahwal shaytaniyya yace to kasancewar yace saboda haka ne yayin da ibadar musulmi wadda aka shar'anta musu suke yin ta a cikin masallaci wato aka shar'anta musu yin ibada kuma suke yin ibadunsu a cikin masallatai za su yi sallah a masallaci za su yi addu'o'i a masallaci wasu harkokinsu sukan nemi su shige masallaci su yi to sai ka samu shaidan bai iya cin musu saboda ba sa zuwa gidajensa shaidanu ba sa iya wato cin wa mutum wato samun bukatar mutum yayin da ya kasance mai halartar masallatai ne ibadarsa a masallaci kinta ko kuma yana yin ibadarsa a mashair inda Allah ta'ala ya ware musulmi suna zuwa su yi aikin hajji a ciki makka da madina da mina da arfa da muzdalifa da sauransu shedan a wannan gurin baya samun yadda yake so amma da zarar aka bar nan aka tafi makabartu misali an je makabarta to shi kenan an je gidansa an je ma'awar shayati an je ma'awar shayati an je guraren da shaidanu nan suke dandazo suke suke abin nan shi yasa za ga wasu wasu wasu wasu harkokin tsafin ana buƙatar mutum sai ya je tsokaci sai ka ji tsohuwar makabarta me yasa to sai tsohuwar makabarta saboda tsofaffin aljanun da ake so a kai a can suke saboda ka tsohuwar unguwa ce ta tasu ko a ce mutum ya shiga ban ɗaki alhushush na nan ma gurin matattararsu ne ko guraren da ake ɗaura raƙuma nan ma matattararsu ne da guraren da ake ɗaura raƙuma da guraren da suke alhushush duk dai gurin da ka sani akwai ƙazanta dugu mai kazanta to ka ɗauka matattara ce ta shida shi yasa ba a san barin kazanta da a gida an fahimta to shi ne ya ce yasa saboda kasancewar abinnan bautar musulmi wacce aka shar'anta fil masajidi allati hiya biyutullah wadda suke yin ta a masallatai waɗanda su ne ɗakunan Allah kana umarul masajidi ab'ada anil ahwali shayatin shaytaniyya saboda haka zaka samu masu raya masallaci da ibada to sun fi kowa nesa da aukawa cikin halayya na shaidanu ba za su fada hannun shaidanu ba saboda suna raya dakin Allah saboda Allah ta'ala zai sa musu tsaro na musamman wa kana ahlu shirki wal bid'i alladhina yu'azzimuna al qubura wa mashahid al mauta fayad'una al mayyit aw yad'una bihi aw ya'taqiduna anna ad-du'a indahu mustajab aqraba ila al ahwali shaytaniyah yace to haka nan su kuma ma'abota shirki ma'abota bid'o'i waɗanda suke girma makaburbura wa mashahidal mauta da guraren da ake gina wa matattu shine mashahid wato bayan an binne mutum kuma ayi gini a gurin a gina ko wata kubba ko wani daki ko wata hubbara ko wani abu to waɗanda suke girmama irin waɗannan guraren fayad'una almayyit su je su samu wanda yake ya koma ga Allah mamaci su rika roƙonsa suna roƙonsa suna roƙonsa ya musu kaza ya ba su lafiya ya ba su arziki ya ba su haihuwa ya musu kaza da kaza da kaza aw yad'u da bihi ko ku a'a su je suna roƙon Allah da sunan shi ya Allah dan wannan da ke cikin kabarin nan wane kai min kaza dan wannan wane kai min kaza a gindin kabarin sa aw ya taqiduna anna du'a indahu mustajab ko kuma su rika ganin cewa in suna da addu'a wacce suke kusan Allah ya karba musu to su je makabartar inda yake su yi ta anan maimakon su zo masallaci to waɗannan sun fi kusa da aukawa cikin al'ahwalu shaidaniya halayya na shaidanu saboda mai saboda sun matsi inda za su halaka da zarar ya ɗauki shirka waɗo bida'a wannan bida'a ta sa shi yana girmama alƙubur yana zuwa yana kai bukatarsa a makabarta ba wai ya je ziyara ta shari'a ba ba wanda zai je ya yi ziyara ba don tana masa mutuwa don ya yi ma waɗanda suke kwanci a gurin addu'a wannan mashru'a ce kamar yadda muka sani wannan shari'a ta shar'anta wannan ka je ka ziyarci makabarta ka yi musu addu'a ko ka ziyarci makabarta don ta ƙara tuna maka lahira ka ƙara tsoron Allah a zuciyarka wannan wannan shari'a ta yadda da shi a'a ana maganar waɗanda suke da wasu bukukuwa a makabartu ko suke zuwa su kai wani ziyara ta musamman ga wani a makabarta su roƙe shi ko su roƙi Allah da sunan shi ko su rika ganin cewa ai in sun zo nan duk bukatar su za ta biya ce in an je sakkwato ga hubbaran shehu to ana cimma bukata to kaga irin wannan shaidanu sun fi shigo ma waɗannan shine ci aqraba ila al-ahwa ila al-ahwal ash-shaytaniyya fa innahu thabata fi as-sahihayn hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudu da nasara sun mayar da kaburburan annabawan su wurin ibada sun mayar da kaburburan annabawan su nan za su je su yi ibada addu'ar ibada ce wanda zai mayar da makabarta nan ne gurin da zai rika roƙon Allah maimakon ya roƙe shi a masallaci bayan ya yi sallah ko ya yi karatun alkur'ani ko ya shiga itikafi a'a sai ya fifita je makabarta ya abin nan to wannan ɗabi'a ce ta hude da nasare da nasare su suka kirkiri wannan wa thabata fi sahih muslim annahu qala anhu annahu qala qabla an yamuta bi khamsi layal hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da da kwana biyar cikin wasiyar da ya yi ƙarshen rayuwarsa cin da zai koma ga Allah cikin wasiyar da ya yi wa al'umma yana cewa inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa zati yadihi abubakar ya ce wanda ya fi kowa abin fada cikin mutane gare ni wanda zai ce na yi masa kaza na yi masa kaza na yi masa kaza wanda yake da bakin ya faɗi wannan wajen zamantakewar sadani da kuma kyautata min da ya yi da dukiyarsa shine abubakar kuma ga duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san wannan abu ne da maki da masoyi duk sun ittifaki akan haka ko maki ba zai ce abubakar radiyallahu ta'ala anhu bai taimaka da dukiyarsa ba ba inda maki ya taba faɗar wannan in ya ce bai taimaka to ya taimaka faɗi sauraka sai da abubakar kowa ya ya an yi ittifaki da masoyi da maki cewa ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa kuma ya taimaka masa lokacin da yafi tsananin bukata ba wai lokacin da abubuwa suka yalwata ba gare shi a lokacin da kowa ke guje masa a makka tun ana makka lokacin da na khadija da da sai da abubakar su ne gatansa su ne gatansa haka haka har aka yi hijira har aka zo madina har ya koma ga Allah saboda haka yana faɗar wannan ko da yaushe to kafin ya bar duniya da kwana biyar sai da ya tuna duniya wannan saboda me saboda Allah ta'ala ya san cewa akwai wanda za su zo su zagi wannan bawan Allah don haka Allah ta'ala ya sanya a harshen manzansa ya ƙara jaddada wannan wasiya kafin ya bar duniya da kwana biyar inna amanna nasi alayya fi suhbati wa zati yadihi dan ka ce ababak min amanna me yasa ka ƙara min a ka cire min din nan ai min din nan kana tana bata magana su in ka ce min kamar akwai wani irinsa an gane shi yana cikinsu babu kuma irinsa babu irinsa saboda tun farkon musulunci har Allah ta'ala ya karbi manzon sallallahu alaihi wasallam yana yi akwai wanda yayi wannan babu shi tun farkon musulunci su sayyidina Uthman sun taimaka da dukiyarsu amma ya riga su shiga musulunci kuma ya taimaka fiye da yadda su suka taimaka shi in an ce aka taimako duka yake bayarwa ya koma ya kuma wahala ya samu wasu kuma Allah baya hana shi to waye aka taba cewa ka duka yace law kuntu muttakhidan wa law kuntu muttakhidan khalilan min ahli al-ard latakhadtu Aba Bakr latakhadtu Aba Bakr khalilan da akwai wanda zan dake shi ba dadayi a nan duniya ya zama shi zan cewa khalili to da Abubakar ne alkhulla shine aksal mahabba karshen soyayyar da zaka ba mutum har ka zama da kai da shi kamar abu daya ne to amma Allah ta'ala ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam khalil saboda haka wannan khulla ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi ne da ubangijinsa to ba dan wannan ba to da abubakar ne ce walakin sahibukum khalilullah sai dai ni mutumanku yana nufin shi ce ni baɗaɗayin Allah ne saboda haka wannan ce za ta hana amma ba don haka ba da zai zama shi ne khalili la yabqa yanna fil masjidi khawqatun illa suddat ce la yabqa yanna to don kada a samu wata kofa zuwa masallaci a barta sai an rufe ta an toshe ta illa khawqata abubakar sai kofa sai na abubakar farko sahabbai duk sun yi kofofi daga gidansu kawai za su bullo masallaci an jingina gida da nan an jingina gida da kewaye masallaci an dabi gidaje ne kowa sai ya fasa kofa bakwai ya zagayo sai kawai daga gidansa sai ya bude kofa sai shigo to duk masallaci sai aka masa kofofi sai maza Allah ce kowa ya toshe tashi sai ta abubakar shi abin masa ya cancance shigo to ko wannan haka haka matsayi yake bawa mutum mutumin da yawa addini hidima yana da wani wani abu percentage ɗinsa na girmamawa da bashi matsayi yana ɗara wanda bai kai shi ba ba a cewa wannan san kai ne sauraka a ce ga wani mutum yana cikin waɗanda suke taimakawa ya shigo a ce a buɗe mishi a buɗe mishi a ba shi guri ya zauna to wannan kakka ɗauka wai a to ni aka ce a kai ma in ka zama haka to kai ma hakan za a yi maka to shi ne ya ce la ya fi yanna fil masjidi khawkhatun illa suddat illa khawkhata abi bakar to inna man kana qablakum yattakhidhuna al-qubura masajid waɗanda suka gabace ku sun kasance suna mayar da kaburbura masallatai ala fala tattakhidhu al-qubura masajid don haka kada ku mayar da kaburbura masallatai fa inni anhaakum an zalika ina hana ku aikata haka wannan gargadi yayi shi kafin ya bar duniya da kwana biyar a ciki sai da ya maganar mayar da yin masallatai ko gurin ibada a makabarta ko zuwa makabarta da sunan yin ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika yin wasu sallolin ku a gida misalan nafila kan ku bai da su ga makabarta dan an nuna maka ita makabarta ce ba a zuwa ayi sallah to in ka ce ita ma makabartar ai muna zuwa mai sallah kaga kenan magana tashi ta tashi daga aiki to sai aka yi misali da makabarta don kafa idan su sun san cewa ba a zuwa makabarta a yi wani abu na sallah a ciki sallar da ake yi a makabarta ita sallar jana'iza a cewa ko wani ya rasu ba a yi masa sallah ba an binne shi aje a yi masa sallah ko ko a an kai shi makabartar nan ba a ga za a yi masa aje shi a yi masa sallah wannan duk ya halatta amma salat zatul ruku'i was sujud ba a yinta ko ina sai a masallaci ko gurin da Allah ta'ala ya yadda a yi sallah a ciki abin da banda guraren da aka togaci wa fi sahihaini anhu annahu zukira lahu fi maradihi kanisatun bi ardil habasha a cikin sahihaini hadisin bukhari da muslim an ambata masa wata kanisa wancan hadisin jundub ibn abdullah shi ya rawaito shi ya ji wancan hadisin na farko wani hadisi na ummu salama ne da ummu habiba shine hadisin da muka karanta ba dadewa a karatun tajridus sari muka dade muna sharhin sa to nan ibnu taymiya kashi a takeice ce annahu zukira lahu fi maradihi kanisa yana rashin lafiyar da ya koma ga Allah a cikin ta an kawo masa labarin wani gurin bauta na nasara na kristoci bi arzal habasha a kasar habasha wa zakaru min husniha wa tasawira fiha suka faɗi irin kyan da aka kawata gurin akai kuma hotuna na annabawa a ciki faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjidan ce waɗannan su ne waɗanda idan wani mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gina masallaci a daidai kabarinsa wa sawwaru fiha tilka suwar gina wuraren bauta a daidai kabarinsa kuma su yi waɗannan hotuna a ciki ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawmul qiyama waɗannan sune ashiraran mutane ashiraran halittu a gurin Allah ranar gobe kiyama wa fil musnad haka ne yazo cikin littafin musnad wa sahih ibn wa sahih abi hatim da littafin sahih abi hatim shine sahih ibn hibban anhu daga shi manzo sallallahu alaihi wa sallama قال يجي إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد yana daga cikin ashiraran mutane cikin ashiraran mutane man tudrikuhum sa'a wa hum ahya wanda alkiyama za ta rike su suna nan da ransu saboda kafin tashin alkiyama kafin ayi busa tashi tashi abin da busa ta farko to duk sai an ɗauki rayukan duk wani mutum wanda yake na kirki sauraka alkiyama ba za ta tashi ba illa ala ashirarin nas sauraka duk wani mutumin kirki sai ya ƙare sauraka za a yi ta ƙarewa za a yi ta ƙarewa har a zo wani lokaci da Allah ta'ala zai aiko da wata iska mai daɗi sai duk ta ɗauki rayukan dukkan wani mutumin kirki saboda haka sai ya zan a duniya ba a har ya zan a duniya ma ba a ambata sunan Allah zan a duniya ba za a ji Allah Allah Allah ba hatta la yabqa fil ardi man yaqulu Allah Allah shine wasu suka ce to wanda ya nuna ana zikiri a ce Allah Allah Allah ko ba abinda ake nufi ka ba ɗaya ba za ka ƙara jin sunan Allah ba sai dai kafirci shi shaidanu kawai sai shaidana shine abinda ake nufi to saboda haka wanda za ta riska a yi wannan busa a a yi mutuwar kuma gaba daya to za su samu ba mutanen kirki ba ne wallazi na takazul kubura masajid da kuma waɗannan da suke mayar da kaburbura masallatai su ma suna daga cikin shirarin nasi ba wai ana nufin su ne su ne su ma suna cikin shirarin nasi a mutum bi aka faɗa inda min shirarin nasi man tudriku musa'atu wa hum ahya wallazi na takazul kubura masajid su ma suna cikin shirarun nasu kamar yadda wancan hadisi na ummu salama yace ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah wa fi sahihi anhu annahu qala haka ne yazo cikin sahih sahih hadisi yana cikin sahih muslim ne sai kuma sunan wancan hadisi hadisin ibnu abbas ne hadisin da ya gabata hadisin ibnu abbas ne wannan kuma hadisin abu marsad al-ghanawi hadisin abu marsad al-ghanawi yana cikin sayo muslim yana da kuma cikin sunan thalatha ma ada ibn majah cikin sunan abi dawud tirmidhi nasa'i hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajlisu ala alqubur wa la tusallu ilaiha kada ku zauna akan kaburbura kada kuma ku sa su gaba kuna sallah kan ku fuskance su da sallah kuma kan ku zauna akai hani guda biyu dukkanin su hani ne na haramci bai halatta mutum ya zauna a kan kabari ba kamar yadda bai halatta ya kalle shi ya sa shi gaba ya salla ba wa filmu watsa anhu annahu qala allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya zo cikin littafin muwadda hadisi mursal hadisin ata ibn yasar a cikin muwadda manzala sallallahu alaihi wasallam yace allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya ubangiji kada ka sanya kabari na da zan kamar gunki ana bauta masa shtadda ghadabullahi ala qaumin ce hushin Allah ya tsananta akan wasu mutane ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid da suka mayar da kaburburan annabawan su wuraren ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kuma Allah ya karba addu'arsa shi ya sa mutum bai isa ba duk bida'arsa duk shirkarsa a bashi a samu damar bararrajewa a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirka a kyale shi don abin da zai yi sai dai a sace amma da zarar an ganshi za a abin nan sannan kabarin Allah ta'ala ya sa tun farko ma tun wajen binne shi sai aka binne shi a ɗakin da na Aisha saboda ka kaga ko ka zo sai ka nemi izini a baka ka shiga ko a wancan lokacin sahabbai shi yasa lokacin da sayyidina Umar ba shi da lafiya da aka abin nan ai kaga sai a aika waye ya aika Abdullahi dan Umar ce aje a nemi izinin Aisha in na mutu abin ne ni kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar aka je aka same ta a gaya mata tace to da ni nake sha'awar wannan gurin amma tun da ya nema na bar masa saboda haka aka zo aka gaya masa ya sake aika ibn umar da je tabbatar don kada a yi mata karfa-karfa to kaga hatta su sayi na umar sai sun nemi izini tun wancan lokacin to bare kai yanzu kawai ka je a buɗa ba zai yi ba to aka zo aka sa shi abin nan sannan bayan wannan aka zo aka samu wata katanga aka rufe shi wajen katanga uku ce ke zagaye da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam banda katanga daki na Aisha radiyallahu ta'ala akwai katanga kuma banda ita sannan wata katanga saboda haka katanga uku ce katanga uku ce sannan yadda kaburburan zaman su yake ba ma za ka iya fuskantar su ba kai kai sallah a gurin can baya ai ba gurin da zaka fuskanci su kai sallah akwai babu to kaga duk wannan an sa addu'a sani Allah yi idan mutum ya ce ba an in mutum ya ce a abinda ake yi ba daidai bane to Allah bai ansa ba kenan kaga dole mutum ko yaki Allah ya yarda an ansa kuma wannan yarda an ansa din kenan yanzu abinda ake daidai ne saboda ka za ka je ka yi ziyara ta sunna babu wanda zai hana ka maza da mata kowa yana zuwa ziyara ta sunna amma da zarar ka samu dama inda da zarar za ka yi bid'atu ba za su kyale ka ba ba za kyale ka ba to wanda yana daga cikin hikimar ubangiji ta'ala da ya sanya waɗannan masu tsaron waɗannan guri suka zama masu aƙida ne kuma ko mutum ko da a ce za a ɗauke masu aƙidar ɗan bid'a su zo to ba za su samu damar yin wannan ba bare ma haka ba za ta faru ba insha Allah ba za ta yi ba Allah ya karba addu'arsa tun wancan zamanin har zuwa yanzu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a yana tana cikin yana cikin muwatta sannan imam ahmad ya ruwaito hadisin ta hanyar abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da sanadi wanda yake ingantacce to waɗannan duk hadisai ne wanda zai ci gaba da kawo su wanda za su nuna maka cewa wato gurin da aka mayar kaburburan da aka mayar gurin ibada to na matattara ne na shaidanu a nan suke samun biyan bukatar su a wurin masu zuwa su yi irin wannan ayyuka amma wanda zai je masallaci ya raya masallaci da ibada to wannan shaidani ba zai iya ba zai iya masa ba zai iya haye masa ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lafiya na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad